أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau hudu ga watan rabiul awwal shekara ta 1447 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda shine ya dace da 28 ga watan 8 shekara ta 2025 miladiya muna zama na 42 a cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka riyadus salihin na imamun nawawi wanda muke gabatarwa a wannan masallaci na sabuwar jami'ar bayero kano nigeria insha Allah wadda za mu tashi babu siriki hadisin karshe hadisin hamsin da tara kuma za mu shiga sabon babi babu muraƙaba wanda za mu fara da shi a yau insha Allah mu ji mai Allah zai مالن يتي عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا muhiqat barakatu bai'ihima muttafaqun alayh hadisin Khalid shine Hakim ibn Hizam sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam mashhuri shi rawaito mana wannan hadisi da manzo Allah ya bada ka'ida dangane da saye da sayarwa wanda yake nuna maka ashe shari'ar musulunci ta yi magana akan komai duk yadda za a kulla wani business a sai kaya a sayar ga yadda shari'a ta ce a yi duk yadda za a kulla business a sai kaya a sayar ga yadda za a yi dukkanmu kowannenmu yana saye da sayarwa ko ya saya ko ya sayar ko a saya masa ko ya sayo wani to ga ka'idoji ya ce albayyani wato baya and seller kenan baya and seller in ji malamai economics mai saya da mai sayarwa mutum biyu ne dole in za a yi kasuwa dole a samu mutum biyu wanda ya kawo kaya ya ajiye da wanda kuma yake so ya sai kadar to su biyu suna da zaɓi kowannensu yana iya cewa ya fasa cinikin nan ko ya yadda ma'ana mutum yana da choice na executing business din ko kuma kin yinsa ko ya ce ya yadda ya sayar ko ya ce bai yadda ba ina sai da wannan kofin na kasa shi a teburi na nawa kudinsa 1,300 habba malam ya za a yi hakance ba ga sabon yayi ba ne ba daban yake wannan ba irin normal kofi ba 1,100 ka zane sai ka taya ka ce dubu ɗaya ana bilkiyam ina da zaɓi in na ga dama in ce na sayar maka ba da dubu ɗaya choice in na ga dama na ce ban sayar ba kenan shari'a ta baka yanci kai a matsayinka na sela mai sayar da kaya ka iya cewa ka sayar ko baka sayar ba ba a tilas watakila in faɗi in sayar maka zaɓi na ne babu wata damuwa watakila kuma in na gana ci riba na da ke hancinka sosai in ce maza maza ba ni kuɗi na ina da uzuri da Allah duk ba laifi sannan kai mai saya kai da ka zo shagona kana da dama na ce na sayar maka wannan dubu ɗaya ka ce a ban saya ba bil khiyar kana da dama ka ce eh na saya to amma fa in muka zartar to ciniki ya riga ya kullu kawai ko dai a bada kuɗi halan ko kuma a bada shi ajilan in a future nan gaba to amma shi cinikin ya riga ya kullu to yaushe ne ne za a ce kuma ba za a iya fasawa ba to shine abin da za mu yi magana a kai akwai lokacin da in an kulla kasuwa ba a fasawa in ta riga ta kullu ko da ɗaya a cikin mutanen nan guda biyu in ya zo ya ce ya canja ba zai yi ba to bai ba wani hadisi yana da kyau mu gane saboda mu'amala ba koyaushe ne in ka sai kaya za ka je ka dawo da kaya ka ce ka fasa ba ba koyaushe ba ne wani lokacin ba a fasa wani lokacin kuma ana iya fasawa da sharuɗa wanda za mu yi bayani insha Allah nan gaba kenan albayyani bil khiyari suna da zaɓi ma lam yatafarraqa matukar wato a basu rabu ba wannan shine malamai suke ce da shi khiyarul majlis me khiyarul majlis zaɓi a wurin da aka yi cinikin ba zaɓi bayan ka je gida ka yi shawara da matarka ka ce ka fasa ko ka siya ba a'a khiyarul majlisi mana a inda aka ƙulla kasuwar a nan ne za a ce na sayar ka siya na siya kurun da na sayar maka ban kuɗi na buga mota in tafiya ta watakila na hau jirgi ma na tafi sai daga baya kuma kaje kaje kai shawara da matarka tace ai an buge hancinka ai wannan ma ai wannan ma 350 ake saya sai ka dawo mun kace kai ka fasa a malam ya tafarraqa matukar ba su rabu ba to wani irin rabuwa shi ma za mu yi magana akan shi ina fata ana fahimta kenan kana iya fasawa kana iya zartarwa alfasku wal ijaza ko ka lalata kasuwancin ka ce ka fasa ko ya ce ya fasa ko mai siya ya ce ya fasa ko mai sayarwa ya ce ya fasa ko kuma al'ijaza ya halatta kasuwanci na siyar ko kuma kai ka ce ka saya manzan Allah ya ce fa'in sadaka in suka yi gaskiya su biyu kamar ya mai siya ya yi gaskiya a sayan kaya mai sayarwa ma ya yi gaskiya a wajen sai da kaya البائع في البيع والمشتري في الثمن shi mai sayarwa sela ya yi gaskiya a cikin kayan da yake sayarwa kar ya saka karya shi kuma ya yi gaskiya wajen ba da kuɗi kada ya rage kuɗi kada ya tauye kada ya ba da mummunan kuɗi kada ya yi ƙeta ya ce ga dubu kaza saura dubu kaza ya yi ƙarya ashe ba biyan kuɗi zai yi ba duk wani abu na ƙarya ba a son yinsa a cikin kasuwanci wa bayyana kuma suka bayyana shi wato mai sayar da kaya in har kayansa wato yana da illa to ya yi bayani na sayar maka da wannan kofin amma fa lokacin da aka kawo shi daga kamfani an ɗora shi akan kaya wannan hannun yana ɗan rawa kaɗan ta ƙasa wataƙila kai baka lura ba kawai cewa kai samun shi a leda kenan yana da wani ɗan aibu nan ya ɗan farke kaɗan wa bayyana ya bayyana aibun wannan gilas ɗin ne za ka sayar ya gan shi ya yi masa ashe wannan abun an sa masa super glue wannan 'yan roba tsakiyar wa bayyana ka ce to wannan asalinsa gaskiya ya ɗan ɓalle amma mun samu sufa gulun mun riƙe shi wa bayyana mana ka bayyana aibun da ke jikin kayan da za ka sai da shi wannan waya ce ga ta nan za ka saya ka ce to kar ka ganta da sabon gida da komai gidan ne sabo amma ita kanta wayar ta kai shekara sha uku a hannuna wa bayyana na dai sa mata mai screen wannan me sunan ledan nan da ake sawa screen guard na sa mata riga wanda yake bai san me yake yi ba in ya ga kyalkyalin waya sai dauka sabuwa ce wa bayyana in akwai aibu kai to anan ne ake samun matsala ka kawo dabba tana da matsala ka kawo mota tana da matsala ka kawo mutane masara sun saya ashe a cikinta akwai ruwa-ruwa ya dake ta buhu ɗari ka ɗure ta wa bayyana lalle sai ka yi bayanin aibu da matsala ina fata ana fahimta dole ne mai sayarwa ya bayanin aibu sannan mai saya watakila kuɗin da aka bayar ka san yadda muke malam Allah ya mana afuwa idan zan baka dubu ɗari in akwai yagaggiya sai in cusa ta a ciki haɗa da ita kaga akwai aibu a cikin saman al'aibu fi saman Daka dole sai ka yi bayani a cikin kuɗin nan akwai wata yageggiya za ka karɓa. Amma mu ce ake buga masa ɗau tura ta har ma murna ka ai wallahi alhamdulillah yagaggiyar ɗarin nan wallahi na shigar da ita. Subhanallah. Subhanallah. Banki su ne ake musu haka su daman suna karɓa ai ko. Amma ɗan uwanka ɗan kasuwa in akwai illa nuna masa za ka karɓi wannan ba za ka karɓa ba nemi yadda za ka je ko da wani ne ya baka ita a illace. Wa bayyana Wataƙila kun yi cinikin miliyan ashirin da biyar, ashe a yanzu iya miliyan sha bakwai za ka iya baya. Kada sai an rubuta takardar yarjejeniya kurin ka karɓi takarda za ka yi transfer, sai bayan an jira ka yi transfer ɗin kuɗi, kawai sai ka ce da Allah a yi haƙuri saura miliyan biyar, ƙarshen wata zan bayar. Kaga akwai aibu a cikin business din amma ba kai bayani da daga ka gaya min baka da kuɗi cikakku ba zan sayar maka ba don haka maganar annabi tana ɗaukan duk ɓangarorin guda biyu shi mai sayarwa ya yi bayanin aibu in akwai shi kuma mai saya inda wani aibu a cikin kuɗin da zai bayar a saman nan to ya yi bayanin duka wani aibu da ke ci to a nan shi ne ake samun matsala annabi ya ce in sun yi wannan burika lahum wa fi bai'ihim wa Allah zai musu albarka a cikin cinikinsu siyansu da siyarwarsu albai'a a nan ana nufin wato bai'a wa shira kenan Allah zai sa musu yawan albarka shi a cikin kuɗin da ya karɓa ya sai da kayansa Allah ya albarka shi kuma kayan da ya saya ya zai taimai albarka ko ba ka bane ba in mota ne ka taima albarka ka amfana sannan kuma za a sauƙaƙa maka wato samun riba kai ma za ka je ka sayar ka samu riba mai kyau saboda kun yi cinikin gaskiya wa in katama katama akhfaya shine katama akhfaya suka ɓoye aibu shi ya ɓoye fi sal'a wa samani min al-uyub wataƙila wannan kuɗin an daina karɓar su yanzu wataƙila wannan kuɗin suna da illa wataƙila rubabbun kuɗi ne sun yi shekaru wajen arba'in wani ya ɓoye su ramar masha suke da kansu aka zo aka shirya miliyoyin kuɗi ashe da an je an buɗe ana irga kuɗi ramar masha suke ka je kai kun san ana wannan cinikin musamman wanda zai karɓi kashi akwai kuɗin da sun fi shekara arba'in ko talatin a aji irin wanda ba sa zuwa banki dole kuɗin samu matsala dattin da ke jikin kuɗin yana lalata kuɗin sai a zo a kawo maka tun da miliyan ɗari ne a jera ma miliyan ɗaya miliyan biyu amma me ke cikin miliyan ɗaya miliyan biyu wataƙila akwai matattuwa sun zama ma ƙura akwai kuɗin da an cika ɗaki da su da aka zo ana tabawa kawai rabar mashin duk wanda ka bare far sai ya zube yanzu wannan kuɗi ne ya zama yayi to karka je a zuba masu a katan kawai ka ɗiba kana murna kayi business ka kula to zai iya yiwa a ɓoye aibu to in suka yi mu'iqad barakatu bai'ihima za a share albarkar siye da sayar uwansu ba za su taɓa samun wani alheri ba shi ribar da ya samu kayan da ya sayar sai ya gamu da asara shi kuma kayan da ya saya shi ma sai ya samu matsala wannan shine kaidar da annabi ya faɗa to Allah shine shaida da yawa daga cikin kasuwancin mu da kake gani bai da albarka ba a bi wannan kaidar ta annabi ba kawai yanzu abun burgewa shine dan kasuwan da wato zai kawo maka kaya mummuna ya sai da shi ka daina ana tafa ka ai na shigar da su ai yana ai ya shigar da su ina kayan nan ya shiga Allah alaji ya shiga an samu wani an mai bugun hanci shi kuma ya je ya karata bai da kyau to bari mu dawo khiyarul majlis khiyarul majlis shine ina sai da wannan ruwan da wannan kofin shago ne da ni da Allah ku gane ibada ne kuma muna yi yau da gobe ka zo ka sai wannan ruwan mun yi ciniki 150 wannan 1200 ka siya eh na siya kai ka siyar eh na siyar me alamar na siyar ba da kuɗi haka ne to kaga mun yarda kenan ko ya ban kuɗi na ba shi kaya ko ba ka bane ba ka bani in baka wataƙila ba canjin kuɗi da kuɗi ba ne wataƙila in baka ruwa ka bani katan-katan na tishi wataƙila in baka waɗannan kofunan ina da sallaya-sallaya shi muka yi canji trade by barter an gane ba ni in baka ya halatta yin ciniki ba ba da ba da kuɗi ba in baka katako ka bani shinkafa in baka mota ka bani fili in baka hula ka bani buhunan shinkafa kaza irin wannan nau'i na saye da sayarwa ba da kuɗi da kuɗi ba ya halatta amma ana yi ne bilkima ta hanyar kimanta kudin kowanne abu daga cikinsu wannan ya halatta to khiyar majalis anan kana bayarwa ana karba to malamai sun yi saɓani rabuwar da za ku yi kana tafiya ciniki ya kullu ba maganar kuma ka je ka je bakin gate ka dawo min ka ce malam na fasa sayan wannan kofin a'a sai dai in an yi sharadi cewa malam zan tafi da kofin nan in na je matata ta gaya mini akwai illa a ciki ko na samu wata damuwa a ciki zan dawo maka da shi ka yadda na yadda na sayar to wannan bi shart kenan albay'u bi shart amma duk mutumin da ya sayi wani kaya sai ya tafi sai ya ga wata illa a cikin kayan kuma bai yi sharaɗin cewa in ya tafi in ya samu illa zai dawo da shi ba to wanda aka dawo wa da kayan yana da damar ya ce ai ciniki ya riga ya kullu ba zan ba da kuɗi ba mun gama kasuwanci me yasa saboda ba mun yarjejeniyar za ka damin da shi ba da mun yarjejeniyar za ka damini da shi to na san cewa anything can happen watakila ka samu illa sai ka damu da shi amma bumi watakila kana bani kuɗi na ni kuma na tura kamfani sun yi oda kaya zan samu kuɗin da zai mayar maka to an halatta wanda bai iya kasuwanci ba wanda yake zuwa kasuwa ana bugun hancinsa kun san shi yanayin kasuwa iyawa ne ga malam abdulmalik watakila ya iya kasuwar dabbobi ni kuma Abdallah ban iya ba yawanci in na je sayan dabba sai a cuce ni misali nake bayarwa ba wai fa haka nake ba yawwa amma wannan ya fi ni iyawa to tunda duk surutu na da zakin baki na ana cuta ta in na je sayan kaya to muna gama sayayya sai in ce to la khilaba banda yaudara banda ha'inci idan na je na tarar kayan bugun hanci akuyan nan ba tafi dubu sittin ba na kasiyar mun ita ɗari biyu da hamsin to gaskiya na yadda ni wawa ne ba iya kasuwanci ba zan dawo ka bani kuɗi na yaushe ne ne in an yi kasuwanci an rabu in aka dawo ake karɓa shine ka yi sharaɗi cewa in fa ka cuce ni zan dawo ma da kayan ka alaji Alhaji wannan shaddar in na je na hada ta da ta abokina a gida na gaba irin ta bane zan fadawo da ita eh na yadda amma in ka zo ka siya ka ba da kuɗi an yi komai da komai kawai daga baya wai sai ka ce ka dawo to yana da zaɓi in ya ga dama ya mayar ma kuɗin ka in ya ga dama kuma ya ce bai zai bayar ba kuma in an je wajen alƙali ya fi ka gaskiya akwai wanda yake kullun cikin sabbai ne idan ya je shi kasuwa sai an cuce shi ya zo ya kawo ƙara gurin annabi annabi ya ce to duk in kai sayayya da saye da sayarwa ka rinka cewa la ba duk wanda ya san bai iya kasuwa ba to in ya je sayan kaya ya rinka kama sharadi to gashi dai na sayi wannan wayar amma in na je na ga akwai wata damuwa zan dawo maka da wayar ka gaskiya duk ɗan kasuwan da ya aminta ya san bai ha'inci ba zai iya cewa je ka kowane shago ka tambayi farashin wannan wayar nawa ne duk inda ka samu ƙasa da haka ka je ka siya na baka dama akwai wanda kuma yana tsoro kuma ku yadda mutane kala-kala ne yanzu yawancin mu maza da kake gani ba mu iya ciniki ba wasu maza yawanci in ka siyo kaya ka nuna wa matar ka sai ta ce wai yanzu haka ka sai wannan ranan fa muka je kasuwa da wance fa muka sai shi kaza masa mata yawanci sun fi samun kaya arha a kasuwa mu ko dukan hanci saboda kana mota zaka ce kai zubo min kun fahimce ni to mu daɗa dawowa a ƙa'ida a ciniki a shari'a kuna rabuwa da kun rabu to ciniki ya kullu ba maganar ni in ce na fasa sayarwa ko kai ka ce ka fasa siya ka san me yasa shari'a ta yi haka zai iya yiwa bayan na sayar maka wannan kofunan ka sai watakila katan dubu a wannan farashin kawai muna rabuwa da kai sai na ji kamfani ya ƙara kuɗi ya ninka kuɗi sai na ce wai yanzu yanzu ba na sayar na fasa to ba za a fasa ba saboda 'yan kasuwa suna wannan in ka sai kaya a wajen mutum kuna rabuwa idan jahili ne shi baka karanta addini ba kuma shi ma jahili ne sai cuce ka sai ce wani da Allah na dan samu kuskuren lissafi kayan nan da na sayar maka akwai damuwa a dawo da su sai dauki kuɗin ka ya baka ya baka hakuri ya ji labarin an ƙara wa kuɗin ne kaya a kamfani don haka yanzu gobe zai dora shi a kasuwa ya sai da shi ninkin farashi yau abinda mutane suke kenan to in waye ne kai kuna rabuwa to kaya yayi sai ka ce ayya ai ba kai magana da rabuwa ai muna rabuwa ne ma na sai da kayan to ita wannan rabuwan at-tafarruq hatta ya tafarraqa har sai sun rabu din da annabi ya faɗa shin at-tafarruq ne bil abdani ko kuma a tafarruk ne bil aqwal tafarruk din rabuwan guda biyu ne rabuwa ne da gangan jiki ko ko rabuwa ne da zance wasu malaman fiqh masu fassara hadisin sai suka ce a'a at tafarruk bil aqwal ka zo ka sai kofin nan ka sai wannan muna magana na sayar ka sayar ka bani kuɗi kawai mun gama magana sai kuma muka shiga wata harka kai ma ka shiga wata harka ko da kana wurin amma wani zance ya biyo bayan cinikinmu at-tafarruq bil aqwal kenan tunda har mun gama wannan mun shiga wani abu kenan idan mun yadda ana ganewa to wasu malamai suka ce ko bai bar wurin ba in dai kuna gama magana aka shigo da wani abu to shikenan kasuwanci ya kullu masu wayo masu ilimi a kasuwanci dabarar suke yana sayar maka kaya ko ya buga maka ko kuma yana nema ya rabu da kayan sai ya maza sai wani zance a ciki yana yin wani zance to kasuwanci ya kullu ko gurin alkali aka ji sai ce bayan kun gama cinikin kun danyi wata magana ne zaka ce hakure ku alhaji mun yi hira mana mun yi kaza ayya kasuwanci ya kullu at-tafarruq bil aqwal wasu malaman suka ce la at-tafarruq bil abdan rabuwan da gangan jiki ne duk wanda yake so yayi kasuwanci ba za a canja kasuwanci ba in ya sai kaya to ya fita daga shagon ya je ya dawo kana saya ka karba ya karbi kuɗi ka karbi kaya ko da baka kwashi kaya ba in ka fita wani shago ko ka tsallaka wajen shago kuna rabuwa kasuwanci ya kullu ana cewa haka dan Umar yake yi Abdullahi ibn Umar ko ibn Abbas in ban manta ba a ɗaya ɗaya daga cikin su idan ya sai kaya saboda ya maza maza ya yi hauzi ya mallaki wannan kayan kuna gama ciniki kawai sai ya maza maza sai ya fita waje sai ya rabu da kai sai ya sake dawowa to ko ka ce ka fasa cinikin to bai fasu ba ina fatan kuna ganewa kaga wannan karatun ya kamata 'yan kasuwa su san shi na sha faɗa na ce 'yan kasuwa ku yi wa kanku adalci a masallatanku na kasuwa ku samu malaman fikihu malaman addini su rinka karantar da ku kitabul buyuwa in ba za ku iya zuwa ba ma a sassaka lasfikoki a cikin kasuwa liman ko malam ya rinka darasin minti sha biyar akan kunce-kuncen kasuwanci in dai musulunci kuke so ku yi da gaske ko kuma in kun yi sallar azhar a jam'i ku rinka haƙuri minti goma ana muku nasiha akan masail na saye da sayarwa da kasuwannin mu za su yi tsari kuma duk ɗan kasuwan da yake zuwa ya shiga harkar kasuwanci baya sauraron bayanai na malamai akan saye da sayarwa zai yi ta barna ko ya ta tara haram haka kuma zai iya zuwa ya cutar da wani ko kuma wani ya cuce shi kenan yanzu hatta ya tafarraka ko dai a tafarruq bil aqwal ko dai at-tafarruq bil abdan wanda yafi ƙarfi shine at-tafarrud bil abdan rabuwa da gangan jiki in dai ka sai kaya ina sayar maka da wannan kofin da wannan robar kana fita wajen masallacin nan kana barin nan to fa ba maganan ka dawo ka ce kaza ba mamaki na sayar maka shi wannan dubu ɗaya da ɗari biyu wannan na sayar maka ɗari da hamsin hamsin sai ka fita sai ka ji wani yana cewa ka wallahi malam alhamdulillah ka ga wannan kofin yanzu na sayo shi shi bai ma san kun yi ciniki ba nawa nawa wallahi ɗari uku da hamsin hamsin katan ashirin na saya sai ka ce me ka ce ɗari uku da hamsin kai kuma ka zo an buga maka shi a nawa dubu ɗaya da ɗari uku wannan ruwan fa wallahi yanzu na saye shi naira saba'in saba'in kai kuma an sayar ma ɗari da hamsin to matsalar ka biya kuɗi kun gama komai ko ka yi taransuwa ko an yi alƙawari ka fita to baka isa ka dawo ka ce mini ka fasa sayan kayan nan madan na bugi hancinka ba baka isa ba saboda an yi attafarrub bil abdan kuna fahimta ta to wannan shine ka'idar saye da sayarwa dole in an yi ciniki sai an ɗan ramu an bada gab na lokaci ko na magana ko kuma na rabuwa da gangan jiki to yaya ake yi mutum ya zo ya sai kaya kawai idan ya zo gida ya ga bai masa ba kawai sai ya dawo da shi kai kaga dama ka karba kai mai shago in mai shago yana da adalci ko yana da tausayi sai ya karba ya ce kawo idan kuma bai ga dama ba zai ce ai alhaji tun da ka riga ka sai kaya ka fita a shago na ai kasuwanci ya kullu ku daina yin jahilci a cikin mu'amalar ku duk mai ilimi wanda yake da ilimi in yi sayayya aka kawo gida aka tabbatar aka duba sai ya ga farashi ya faka tun da an riga an yi a tabarruk to baya mai da kaya wataƙila an yi cuta a ciki ko da an yi cutar sai dai ka je ka san yadda za ka yi kai sulhu ka ce me ka ce a mai da wannan kayan ka yadda ma a karyar da shi a baka kuɗin ka saboda cutar ta yi maka yawa amma duk wanda yake jin tsoron kar a cuce shi a saye da sayarwa to ya kafa sharadi wane na sai mota mun gama an yarjejeniya in na je na ga motar nan tana da wani ishu electric ishu ko na ga tana wani abu sauransu gaskiya zan gwada ta sati ɗaya sati biyu shine wannan garanti garanti ake cewa ne ko mene mene ake faɗa in ka sai mota bayan a waranti ko yawwa to akwai shi a shari'a zan karɓa zan gwada wannan abu zuwa kaza na sai mota miliyan ashirin alhaji zan je in gwada ta wata ɗaya wata biyu ko shekara ɗaya iya yadda ya ga dama wani kwana uku yake cewa wani kwana ɗaya inji ne ka saya zaka je kai testin ɗinsa da ka gwada shi yayi kwana ɗaya kwana biyu to kaza yanzu ko nan abin da zai baka mamaki a da arna fa da suke da shago zaka iya sayan injin mota a baka kwana uku a ce bayan kwana uku in an samu matsala ka dawo da shi to me yasa mu ƴan kasuwan musulmi ba ma wannan sai dai cuta mutum ya je ya je kasuwar waya mutum ya je ya siyo tsofaffin wayoyi ya ta bare su yana sa musu ledodi ya samu kwali sai ka ga in an jefar da kwalin waya nan da nan ake sai da shi tsada London news London news a liƙe ta yanzu waya wala an baka da wayo inda ake ha'inci wallahi sai a baka waya mai shekara bakwai ka siye ta a matsayin sabuwa wata ruwa ta fada ta yi ta sha wahala da kyar ta bushe a zo a liƙe maka sabon screen komai da komai a kwali a sama sai ka je ka bude shi za a sha man mata walda bai da kyau mai mota mai illa injin ta yana da illa yana da damuwa ya je mata kwaskwarima ya rufe duk aibunta ya ɓoye aibunta watakila karyewa ta gida biyu a je a goge ta a yi mata fenti a gyara a fesa ba za ka taɓa ganewa ba ashe gida biyu ta rabe ta yi accident ba kowane mai sayan mota ne yake zuwa ya sayi mota mai kyau ba wallahi kirkirin mota a bakin titi kai dauki hankalinka nemi ƙwararru a shiga karkashi a duba ma ba wata ƙila ba mamaki ta yi accident ta rabe gida biyu ba mamaki tirela ta taba take rabinta duk jona ta akai kana zuwa kana fada wani rabi rami kaga rabi yayi gaba rabi yayi baya ka bar fasinja wallahi akwai mutum da ta fara ta taba yin haka sai ga direba a gaba na bayan sa su kuma suna zaune suna jira ta rabe gida biyu musamman irin motocinmu na zamanin nan muke ganin kyalkyali amma duk roba ce it's just for business sake da in ka duba fijo din da ku tsaya ku tunani bamban fijon da karfe ne na dake bari wani farin karfe ko me ko ginin ta da ka wallahi baya motsawa a kori kurin da ko me wallahi sai ga abin nan idon mai karfi ne amma yanzu gaba daya saboda neman kuɗi da kwalliyar ƙarya duk gefen mota gabaki ɗaya duk robobi ne ake sawa wani ma kamar kwali ne da rabi da rabi ne kana zungunan sa ga taya ha taya ya baki mota mai bala'in tsada sai ga in gaban ta ya sauke ba za ka tafi sake ganin ta ba saboda an shigar da ha'inci ka san me idan suka yi maka mai kyau ai za ka daɗe kana hawa baka je ka sai su faya fati ba da ka bari a maka wanda da ka bugi gini ta balle sai ka je ka sake sabuwar bamba ɗari uku da hamsin dubu tamanin dubu ɗari gilas da ko jifansa aka yi sai dai ɗan yi alama yanzu ku kana ɗan jingunuwa akan sai ga ya rabawa duk sun lalace kamfanonin da na turawan da na wanda ba turawan ba duk sun lalace saboda wai demo abu yana lalacewa demo za a saya to shi kuma dan adam ai dole wai ta ai ta saye da sayarwa to haka suke a cikin komai hatta magani da kake gani hatta harkar likitanci akwai abin da za a yi ta baka magani har ka mutu kai ta shansa ba maganin warkewa kullum sai ka saya kuma duk ciwon da suka gaba a warkewa har a mutu magani ne for life to za ga duk magani for life yana da tsada saboda an san in baka sha ba za ka mutu kuma mu annabi ya gaya mana kowace cuta tana da magani ba wanda ba ta da magani sai tsufa tsufa bai da magani ba abin da za a yi wa mutum ya tsufa wai a canja shi bai zai yi ba sai kuma mutuwa to amma sai a zo a ta baka wani magani in ka sha ya dan sauka kana kin sha sai ya dawo sai a ce ka kusa mutuwa ka kusa mutuwa ɗebi ka sha kullum sai ka sha me yasa ba za a warke ba Allahu ala technology ne bai kai ba sun karanta jikin ɗan adam taras sun sani akwai ciwon da in wani yayi da'awar cewa yana warkar da shi wala za a iya treatment ɗinsa yanzu akwai wanda muka yi magana da shi likita ne yace ya yi bincike ya gano ya ake warkar da mai sikila yana da maganin da zai sa mai sikila ya warke tas yawanci masu larurar sikila Allah ya kare mu ya kare su gaba ɗaya ana wahala ba ciwon ɗan talaka ba ne zuwa magani ka duba abin tausayi duk wani ciwo mai wahalan sha'ani to kuma wallahi akwai wahala kashe kuɗi a kai maimakon a mai da shi arha da sauƙi magani wahala ba sa tsawon kwana wasu sai kaɗan daga cikinsu wanda Allah ya rubuta musu daɗewa ya ce wallahi wallahi ya yi tritin magani na sakila an yi trying an yi trying ya ce da aka ji labari ya ɗan yi bayani sai aka kira shi ya ce kai ƙungiyar kaza ta duniya ta ji program ɗin da kai karka sake in kuma ka ci gaba duk abin da ya same ka kai ka jiyo wannan ni da shi yake gaya ya ce kuma wallahi wallahi an kawo mini an gwada shi kafin bayan na masa magani kuma an gwada kuma ya zama successful ya ce amma an dakatar da ni na ce to ka dakata ka ɓoye maganinka wanda Allah ya rubuta mai mutuwa ya mutu wanda Allah ya rubuta mai wahala ba to sa zo su kashe ka saboda wani ya rayu kai ai bai zai yi ba ai haka siyasar duniya ce haka take akwai abubuwa da yawa kuma hankali hankali ne sai mutum ya rinka ganewa to yan uwana kasuwa akwai albarka idan an bi dokar Allah idan aka kauce kuma to za ka tsammace wallahi baka buɗe shago ku kai harkar business ba ku yi haƙuri ku ci halal dan Allah muku albarka bismillah babul muraqaba babin da yake yake magana akan muraqaba mala yace alladhina qala Allah ta'ala alladhi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin cikin suratul shu'ara yace wa qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum a cikin suratul hadid yace wa qala ta'ala inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun a cikin suratul nahl وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أتشين سورة آل إمران وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد أتشين سورة الفجر وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أتشين سورة غافر يتشي والآيات في الباب كثيرة معلومة آيوي أتشين ونن بابي سنة ديوة سنة وأما الأحاديث يكامن الحديث الأول حديث عمر بن الخطاب قال رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب بياض شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة الأراة الآلة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دي يعلمكم أمر دينكم أو رواية يعلمكم دينكم رواه مسلم ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها ومعناه أن تكسر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها وبنت السيد في معنى السيد وقيل غير ذلك والعالة الفقراء وقوله مليا أي زمانا زمنا طويلا وكان ذلك ثلاثا وكان ذلك ثلاثا وانا حديث إمام مسلم ne ya rawaito shi a cikin wato sahihinsa hadisi ne tabbatacce ingantacce to malam ya bude mana da babul muraqaba to me ake nufi da almuraqaba a shine mutum ya zamanto wato mai bibiya mai bibiyar kusancinsa da Allah bari buga mana misali don ku gane ma'anar muraqaba ba akwai ana cewa monitoring ba to monitor something shine kai ne ka sa ido kana bibiya to ɗan adam ana so ya rinka monitorin kansa tsakaninsa da Allah mahaliccin shi yuraqib nafsahu yaya tsakaninka da Allah kula cewa Allah yana ganin ka akan duk abin da kake yi yana cikin muraqaba ka yadda duk motsin ka Allah yana kallon ka akwai CCTV camera da ake sawa ko a masallacin nan akwai ko ko kaza kamera ce za a sata ita wannan wato tana muraƙaba ne menene tana sa ido ta lura da wanda ya shiga da wanda ya fita da wanda ya ɗauki kaya da wanda ya ajiye to kaga sa ido da lura to ana son ɗan adam ya zama mai sa ido da lura a karan kansa amma irin alaƙarsa da ubangiji ka gane cewa Allah ya alamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid Allah ya san abinda zuciyarka take wasuwasi yanzu ina tare da malam Abdullahi anan ina tare da coach Musa anan gurin ba wanda ya isa ya faɗi me yake cikin zuciyata wataƙila na cikin ɓacin rai nake muku karatun nan wataƙila matata ta ɓata min rai wataƙila wani ya kira ni abun ba daidai ba amma ina ta karatu amma ba ku san me ke damuna ba amma Allah fa ya sani ba a ɓoye mai komai to wannan shine muraƙaba ka ji cewa wani bai san halinka ba amma Allah ya san halinka Ubangiji yanzu ya san me na ci a cikin cikina, amma kai baka isa ba. Ba ma me yanzu nan ɗin nan baka isa ka faɗi me a nan ba, watakila shayi ne, watakila kunu ne, watakila zoburodi ne, ya fi ƙarfinka. Ina fatan kana fahimta, in a rufe yake baka isa ka san me ba, amma Allah fa ya sani. to ubangijin da ya san abin da ke cikin zuciya shine zaka je ka buya a daki kana zina ubangijin da ya san abin da ma tuwaswisu bihi nafsuhu abin da ranka yake waswasi yake kaiwa da komowa shine wai wai zaka je wai ka boye wani abu kana cutar wani wai ka shiga daki kana barna wai ka dauke waya kana bidiyo kwal ka lulluba cikin bargo wai ka yi amfani da wayarka ka yi maganar banza ka ɓoye ba a sani ba matarka ba ta sani ba wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid wannan jijiyar da tafi kowace jijiya kusa da mutum Allah ya ce mun fi kusa da shi sama da wannan jijiyar tasa ma'ana Allah ya san komai ko mala'ikun Allah sun fi kusa da kai sama da wannan da haka magana ka ɓuya ka yi ɓarna ko ka rurrufe ka cuci wani in shi ɗan adam bai sani ba ya Allah ya sani yanzu akwai wanda yana sani sai ya cuce ka shi a ganinsa baka sani ba kuma gobe ku zo gaisa yanzu ba abin da ke faruwa a ƙasar nan sai mutum ya je ya kashe mutum shi ya je sai kashe shi kuma sai ya zama shi ne na farko a wajen karɓar ta'aziyya an yi wannan an kama wani ya kashe wani da shi aka yi zaman makoki kuma shi ya je murɗe shi ya kashe shi wani ya yi zina da yarinya don kada asirinsa ya tono duk ina so in muku maganar muraƙaba ne saboda mu rinka karatun mu gane me ake ne wani ya yi zina da wata yarinya bajin ya mai da ita bazawara ya tabbatar za ta tona mai asiri ya kashe ta da ya kashe ta ya samu kango ya tona rami shi kaɗai ba wanda yake ganin sa rami mai girma ya binne ta ya gyara ƙasar kuma sai da Allah ya tona asirinsa wata ta yi zina ta yi cikin shege ta haifi ɗa ta gaba za ta iya fito da shi gari ba ta ɗauki ɗan da ransa ta lullube shi a cikin bargo da mayafi ta je gona ba wanda yake ganinta cikin dare ta tona tsakanin kunya da kunya ta binne shi Allah kuma ya ƙaddara eh Allah ya ƙaddara wani kuma ya zo wurin ya ga alamar an binne wani abu ya tona ya ga mutum kuma aka tarar da mutum din da ransa bai mutu ba yaron wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid duk abin da zaka koya ka je kai wallahi Allah yana kallon ka ha yanzu misali wannan kyamarorin suke gaba na duk motsin da nake yi suna dauka kuma daga nan zuwa shekara dubu in an musu ajiya mai kyau za a gansu mutum ya shekara hamsin saba'in da mutuwa a kawo maka shi gashi nan yana magana yana komai in dan adam ya iya samar da na'urar da za ta bibici aikin dan uwansa dan adam bayan shekaru a same shi to Allah sai ya gagare shi an tashi kiyama ba zai iya bada labari akan yanayin da kake ciki ba baka da hankali baka da tunani mutum ya kuye yayi barna ya kuye yayi zina yayi zalunci yayi cuta ya ha'inci wani kana tare da mai gidanka ya baka amana kana yaudararsa akwai muraƙaba ko ba kyamara CCTV akwai kyamara Allah a kanka akwai mala'ikun Allah shi Ubangiji duk rigar da kasa tsirara yake ganinka to shi ne muraƙaba lallai ko ina kake ka ɗauka Allah yana ganinka fa innahu yaraka fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in baka ganin Allah ai shi yana ganinka muraƙaba kenan kuma Allah ba ganin ba hatta cikin zuciyar nan ban gunde isai ba da labarin mai ke cikin zuciyar nan amma Allah shine alimin bai zace su duri ma'anan muraqaba kenan Allah shine ya san abin da ke cikin kiraza Allah fa da filinka da boyenka duk ɗaya ne a wajensa la yakhfa alaihi shay'un fil ardi wala fis sama la yakhfa alaihi shay babu abin da yake boya ga Allah a sama ko a ƙasa shine muraqaba Allah ya ce الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يا محمد الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم shine yake ganinka a lokacin da kake tashi kana sallah kana ibada Allah yana kallonka da jujjuyawarka a cikin masu sujjada Allah yana magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan kalam din am ne fi ummati a cikin al'umma annabi ba wai da annabin kada yake nufi ba al khitabu lin nabi wal muradu bihi ummata annabi ake magana amma ana nufin al'ummarsa cewa Allah yana ganin manzon Allah lokacin da yake tashi yana sallah kai ma lokacin da ka tashi cikin dare a cikin duhu ba wanda ya ganka ma takka bata ganka ba ƴaƴanka ba su ganka ba alladhi yaraka hina taqum Allah yana kallon ka lokacin da kake tashi shi yasa a cikin duhu zaka daga hannu ka roki Allah gobe sai ka ga biyan bukata alladhi yaraka hina taqum sannan kuma manzon Allah yana ga jujjuyawanka wa taqallubaka fi sajidin a tsayuwarka ruku'inka sujjadanka zaman tahiyanka a cikin masu sallah duka Allah yana kallon ka wannan ayar tana nuna mana ashe Allah yana ganin duk wata harka da motsi da mutum yake aya ta biyu huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuka kasance kuna tare da shi suratul hadid to wannan ayar haka ake fassara ta Allah yana tare da ku wa huwa ma'akum aina ma kuntum duk inda kuke ba haka ake faɗa ba to wasu sun ɗauki fassarar da ainihin wato barna sai suka ci a to kaga ashe wannan yana nuna Allah yana ko ina kenan ka san akwai masu aqidar Allah yana ko ina ko ina ba su yadda a ce Allah yana sama ba Allah yana ko ina me dalili ai ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku duk inda kuke ya za ka yi da shi to alhamdulillah a manhaji na ahlus sunna ana fassara qur'ani ne kamar yadda sahabbai suka fassara kamar yadda tabi'ai suka fassara kamar yadda tabi'i tabi'ina suka fassara kamar yadda jami'u salafu salih suka fassara dan su suka fi kusa da manzanci suka fi kusa da annabi kuma suka fi mu sanin fassara qur'anin a daidai haka kurin wani yazo ya ci miyar kukarsa ko ya sha kunun kanwansa ko ya daura rawaninsa ko ya rike sarbinsa kurin ya fassara qur'ani da irin salikarsa da zalakarsa a'a in ka fassara ka ce wannan ayar tana nufin Allah yana ko'ina sai a tambaye ka a ce akar makalla akwai wani sahabi ko tabi'i ko tabi'i tabi'ina da ya taɓa fassara wannan ayar da irin fassarar da kai in babu to sai mu ce malam kenan ka fi su sanin ma'anar ƙur'ani in babu kenan wannan sahabbai sun tafi ba su fassara wannan ayar ba akwai wata aya da sahabbai ba su fassara ba akwai wata aya da Abdullahi bin Abbas mai magana akan ta ba akwai wata aya da tabi'i tabi'i ne san ta ba akwai wata aya da magabatan ba sani ba sai malaman wannan zamani to dadin manhajin ahlus sunna in dai akan abubuwa ne da suka shafi ubangiji ko zatin Allah ko aqida to dole ne sai an nemi menene salafus salih suka faɗa abinda ake nufi anan wa huwa ma'akum aina ma kuntum ai ana nufin Allah ma'al khalqi bi ilmihi Allah da dalilai Allah yana tare da duk halittarsa amma da iliminsa amma shi ainihin Allah ku kula aƙida nake magana akai shi ainihin Allah zatin ubangiji tabaraka wata'ala yana fauka saba samawat yana saman sama ƙarshen sama wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ila abun bauta a sama abun bauta a ƙasa a amintun man fis sama'i an yakhsifa bikum al arda fa idha huwa tamur am amintun man fis sama'i an yursila alaykum hasiba fa sata'lamuna kayfa nadir إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش إنا على العرش الله تكي دوني مي فسر القرآن da san zuciya ko duk wani dan bid'a in ka tambaye shi kawai abin da zaka ce a ina al'arshin Allah yake gadon mulkin Allah a ina yake an gaya mana wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya yawma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiya wadan mala'iku ne guda takwas Allah ya san girman su suke rike da girman al'arshin ubangiji kafafuwan al'arshin Allah a ina al'arshi yake yana saman sama ƙarshen saman bakwai akwai wani ruwa ya mamaye duniya gaba ɗaya ba wanda ya san ya san yawan ruwan nan ƙarshen sama sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai a ƙarshen saman sama menene ruwa ne gaba ɗaya to saman ruwan a nan Allah ya kafa gadon mulkinsa yaya girmansa yake wallahi ban sani ba ba wanda ya sani yaya faɗinsa mita nawa ne yaya yake Allahu alam yaya girman Allah yake Allahu alam a nan kam Allah bai gaya mana iya faɗinsa iya tsawonsa iya girmansa kuma an hana mu mai magana akan wannan kawai mu yadda akwai Allah ya daidaita kuma yace istawa alal arshi fas'al bihi khabira ya daidaita akan al'arshinsa gadon mulkinsa don haka zatin Allah zatin Allah tabaraka wa ta'ala yana can ƙarshen sama amma iliminsa ko ina ba inda baya daka duk inda aka ce Allah yana tare da kai to ana nufin me yana tare da kai da me da iliminsa da sanayyarsa ba wai ba wai yana nuna yana ko ina ba ka san me ma'anar Allah ko ina ana so ne a tabbatar da wata aƙida ta wahdatul wujud aƙida take ce komai ma Allah ne yanzu wani in ya ga dama sai ce wannan ma Allah ne sai wani ya ce ma Allah yana cikin nan ruwa Allah yana cikin wannan maiki Allah yana nan Allah yana kaza har a daki har cikin kazanta har cikin kwata Allah yana nan yana ko ina wannan aƙidar Allah yana ko ina kuskure ce kuskure ne kuskure ne in ana nufin yana ko'ina da zacinsa to ai ba zai yi ba yanzu don mutum ya ce yana tare da kai shikenan ana nufin da gangan jikinsa ne kana saman bene ka tura yaronka ya je gida ya je kofar gida wani yana sallama sai ya ji haushin kare sai taho da gudu sai ka leko daga sama je ka je ka ina tare da kai me yaron zai ji kana tare shi kana nufin kana tare da shi da gangan jiki ina kula da kai wani ya yi magana ya burge ka ce wallahi ina tare da kai ana ma'ak ha kenan yana nufin da gangan jikinsa yana tare da kai duk inda ka je kuna tare ina tare da kai a ra'ayi ina tare da kai a fahimta ina tare da kai a gaskiyarka ba na tare da kai akan ƙaryarka kuna tare da ni kuna tare da ni a fahimta amma in na fita na tafi gida ba kwa tare da ni haka ne da haka ubangiji zacinsa yana ina yana sama wata rana an tambayi a hadisin muslim wani mutum ya yi laifi aka ce je yanta cikin sabai je yanta baiwa mumina sai je gida sai yanta baiwa ya zo ya ce mumina ce annabi ya ce a kawo ta a tabbatar da imanin kin shaida babu abin bauta da cancanta sai Allah ta shaida annabi Muhammad manzon Allah ne tace eh ta shaida sai annabi ya ce ina Allah yake sai ta ce yana sama annabi ya ce eh duk harfa innaha mu'mina ka yanta wannan baiwar mu'mina ce kenan aqidar yadda Allah yana sama imani ne yanzu kai kanka in ka tashi addu'a me kake ya Allah ya Allah kafiri ba arne kirista ba in zai roki Allah sai haka Allah Allah yana haka hadda ne hadda kallon sama a'a ashe ba ka da bukata a ja maka aya Allah yana ina inda Allah yana ko ina ashe ka zo addu'a sai kai ta haka kai ta haka kai ta haka kai ta haka ban sani ko kuna fahimta ta wani abu yana da muhimmanci ka gane saboda ka zama wayayye a cikin addini to bari ku ji wannan ayar saboda me yasa nake muku wannan bayani an yi dabdala a cikin ta wannan ayar ta suratul hadidi an yi fada sosai da yawa akan ta da haka anan a fahimtar magabata fassarar sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina cewa wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah yana tare da ku a duk inda kuke ma'ana Allah yana tare da ku da ilimin sa ko ina ko a ban daki kake ilimin Allah yana nan ko a sama kake ilimin Allah yana nan ko rami kashi da ilimin Allah yana tare da kai amma zatin sa wa huwa mustawin ala arshi ya daidaita akan al'arshin sa wani dalili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana cikin hadisi sahihi cewa ينزل ربنا من السماء الدنيا وإلى السماء الدنيا النبي بيجي أصحابه يجي حين يبقى ثلث الليل الأخير كل يجي وذلك كل ليلة كل إذا دري زما saura ɗaya bisa ukun dare ka kasa darenka uku yaushe dare yake shiga karfe bakwai yaushe yake karewa watakila ka ce karfe biyar auna awowin raba su kashe uku kashi ukun ƙarshe kullum annabi ya ce sai Allah ya sauko daga sama can inda yake ya zo wannan saman ta farko har abin da Allah yake faɗa sai da annabi ya faɗa dole ka yadda mai gaskiya ne ya ga baka labari a sadiqul masduq yace duk dare sai Allah ya zo wannan sama amma can ƙarshen dare lokacin kuna bacci sai ce halmin da'in akwai mai addu'a ba a ji bala in karbi addu'arsa la ilaha illallah a lokacin ina bacci hal min sa'ilin fa u'tiya akwai mai roƙa in bashi abin da ya roƙa hal min mustaghfirin fa aghfira la bayina masu bacci kuna kwance akwai mai neman istighfari in gafarta masa asubahi tana zuwa za ta shiga Allah zai koma inda yake wani dan bid'a da aka zo ana bayani sai ce okay to lokacin da Allah ya baro can sama waye akan gadan duba isgilanci sai ka ce masa mu annabi ya gaya mana yana saukowa kuma bai gaya mana ba lokacin da Allah ya bar gadon bai yake samun gadon mu bai gaya mana da ya faɗa zama wannan ma mun gaya maka ne dan annabi ne ya faɗa to yanzu inda ba a can ƙarshen sama yake ba annabi zai ce yanzilu rabbuna ubangijinmu yana saukowa zuwa wannan sama kuma kullun dare kenan Allah a sama yake ina fatan kuna fahimta haka qur'ani ya tabbatar haka hadisan manzon Allah suka tabbatar haka kyakkyawar fahimta ingantacciya ta salafus salih ta tabbatar kuma ba wani abin da zai faru dan ka ce Allah yana sama da zatin sa amma ilimin sa yana kan kowa ko ina kuna tare da ni da yake Allah yana tare da ku a ko ina ba'inun min khalqihi Allah fa baya hade da halitta baya hade da su duk halitta suna cikin daga saman bakwai zuwa kasan bakwai shi a sama yake a ƙarshe gaba daya sai wani wai dan bid'a sai yake cewa to kun ce wai Allah ya daidaita akan al'arshi muka ce ba mu muka ce ba Allah ne fada istawa alal arshi ayoyi nawa ne Allah ya ce istawa alal sama da aya guda bakwai a cikin alqur'ani da suka tabbatar da Allah ya daidaita akan al'arshi to ya za mu fassara sai mu canja saboda ra'ayinka dole mu faɗi abin da Allah ya faɗa sai yake to kafin a halicci al'arshin Allah yana ina in ka haɗu da ɗan bid'a mai fitina zai saka gumi fa kafin a halicci al'arshin tun da ka ce Allah ya daidaita akan al'arshi to halittan halittan al'arshin halittan Allah ne zaka ce eh sai ka ce ai yana da lokacin halitta zaka ce eh da shi da Allah wa ya riga wani dole dai ka ce kaza Allah shine ya riga kowa ko ba ka bane huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa bi kulli shay'in alim to sai ya ce maka to kafin Allah yayi al'arshin Allah a ina yake sai ka ce yana inda yake yana cikin iska ko kuma ka ce nassi bai gaya min aina yake ba yanzu da na ce maka yana kan al'arshi ai gaya mini aka yi to kuma kafin ya yi al'arshin bai gaya min a ina yake ba ni bana aiki da son zuciya da ra'ayi duk abin da ya shafi Allah abin da ban sani ba zan yi shiru kai kuma in ka ce yana wani wuri to sai ka faɗi waye ya ce yana wurin ka fahimci wannan kuma cewa ma Allah yana yana yana ko ina kai wa Allah ka ka matsa Allah ne ai waye ya san girman Allah da zaka iya cewa ko ina yana to matsalar shine abun yana da faɗi sai dai haƙuri kuma ga lokaci ya zo jama'a ku yi haƙuri akwai mutanen da Allah ya jarabe su ba su da aƙida mai kyau suna ɗora mutane akan ɓata cewa ɗan adam yana iya zamantowa Allah akuya tana iya zamantowa Allah itace yana iya zama Allah wamal kalbu wal khinjiru illa ilahuna haka wani yace da kare da alade ma duk Allah su wai Allah yana narkewa a cikin komai subhanallah to aqida ingantacciya shine a a Allah da zatin sa ya daidaita akan al'arshi kuma ba za mu ce ya je ko ina ba sai in shi ya gaya mana ya je ko ina Daka wannan ma'iyar lalle tana tare da kai Allah yana tare da kai da ilminsa a cikin kwari a cikin ruwa a rana da daddare a cikin gidaje a cikin daji a ko'ina ƙarƙashin ƙasa inda ba a gani cikin duhu ko'ina Allah yubsiru da biban namli ala sakharci sauda tururuwa baka kirin da take kan bakin dutse a cikin bakin duhu in tana tafiya Allah yana kallanta taras yanzu bature ma yayi maka duk duhu zai sa ma wannan fitilar kana ganin abu yanzu ana kashe wutan nan wani bai ga wani ba a cikin dan adam ne fa yato ballanta na Allah mahalicin komai dan ya ce yana ganin cikin hanjinka ko yana ganin tururuwa tana tafiya riga ce mutum bakin riga da baka tururuwa dan adam in tana yana tafiya akai ba lalle iya gani ba amma Allah yana kallo tabaraka wa ta'ala ina fata ana fahimta dan haka ma'iyatul ilmi ne ba ma'iyatul zati ba tarayyar Allah anan tarayya ne ta ilimi ba tarayya ta zaci ba wannan shine fassarar salafus salih cikin sahabbai cikin tabi'ai cikin tabi'i tabi'ina kuma dole haka za a fassara ayar saboda sahabbai haka suka fassara ta tabi'ai suka haka suka fassara tabi'i tabi'ina haka suka fassara kalmar ma'iyya anan ma'iyyatul ilmi ne la ma'iyyatul zati sati mai zuwa insha Allah za mu karasa bayani akan wannan ma'iyya da waɗannan ayoyi da suka zo Allah ya ta bayani yana tare da ku yana tare da ku dan a nuna muku muhimmancin muraqaba abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa babu ansa tambayoyi saboda akwai sanyi akwai ruwa kuma mun fara da wuri ba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh